بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, bakwai ga watan Jumada Thani, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha shida ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخيري ba manta ba mala yana mana bayani dangane da ƙarerayin da asamawi ya yi cewa saɓanin da sahabbai ya faru a tsakaninsu shi ya ja ma musulunci ce ba ya ƙaryan cewa kuma wai saɓanin ya faru ne sakamakon gogoriyan da sabai suka rika yi don neman mulki wannan ya haifar musu da yaƙe-yaƙe wanda ya faru tsakanin sayidina ali ibn abi talibin a ɓangare guda sayidina mu'awiyya ta bin abi sufyan shi kuma a ɗaya ɓangaren mala ya tabbatar mana cewa wannan magana na wannan mutumi ƙarya ce domin su sahabbai ba su faɗa tsakaninsu saboda gogoriyar neman mulki ba. Mala ya tabbatar da cewa abin da ya kawo rashin jituwa tsakanin Ali da Mu'awiya magana ce dangane da waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman. Mu'awiya na ganin a gaggauta kamo su a yanke musu hukunci. shi kuma Ali yana ganin a jinkirta sakamakon abin da yake gani a Madina. Shi kuma Mu'awiya yana can Sham, ba ganin abin da ke Madina yake yi ba. Yana fassara Madina da irin yadda ya santa a da. Bisan lokacin da Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ya samu dama ya haifar da tsiyata ko iri-iri ba wannan tsiyan da ya tabbatar da ita ita ta tasiri wanda duk mun gabatar da bayanai a baya kuma a ɗan abin da zai biyo bayan nan gaba malin zai zo mana da muhimman bayanai da izinin Allah ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ مسلم ابن تيمية يناتشيوا ومؤاوية لم يدعي الخلافة ننكو مؤاوية دي بيد أوان خليفة شبا ولم يبايع له بها كما بأيما مؤاوية مبايع أكن خليفة با hina katala aliyan a yayin da aka kashe sayyidina ali wal eh hina katala aliyan yayin da ya fada da ali ba wanda ya mai baya akan dan shi khalifa ne ake wannan fadan da shi sam dukkaninsu sun yadda ali shine khalifa su suna ganin Ali yana goyon bayan makasan ne, zargin da suke mai kenan, alhali ko ba haka abin yake ba. ولم يقاتل على أنه خليفة كما شي معاوية بياكن ويدن شي خليفة بني ولا أنه يستحق الخلافة ما بياكي دون ويا چنچنچي كجران خليفانشي با ويقرون له بذلك mun gano wannan da kyau ko wa annahu la yastahiqqu al-khilafa sannan wa yaqirruna lahu bi zalika shi kanshi yana tabbatar da haka kuma ana ma zuwa gaban shi a tabbatar cewa shi bai cancanci khalifanci ga sayyidina Ali ba kuma yana can tabbatar da cewa Ali ne khalifa wa qad kana muawiya yaqirruna bi zalika liman sa'alahu anhu kuma shi kanshi mu'awiya in aka tambaye shi wane ne khalifa zai ce aliyu ne wa kullu firqatin min almutashayyi'ina dukkanin kungiyoyi guda biyu masu goyon bayan waɗannan ɓangarori ai min almutashayyi'ina li Uthman Ali kungiyan da ke goyon bayan Usman domin shi mu'awiya ai yana cewa yana goyon bayan Usman ne da kuma waɗanda ke goyon bayan Ali رضي الله عنهما وقد كان يطالبون بدم عثمان dukkanin sa suna bin jinin Usman ne waqad in waqad mala yace waqad haqiqa in zamu ila muawiya kuma haza ma kanu yufaddilunaha ala ali radiyallahu anhum ajma'in mun gano wannan kyau ko dukkaninsu waɗanda suke goyon bayan cewa a ƙwato jinin sayyidina Uthman ko ta halin kaka sun bi bayan mu'awuya yake jagorantarsa a kan wannan abu tare da haka suna fifita Ali a kan mu'awuya mun gano wannan da kyau ku tare da haka yaba mu a yanzu ku sabonka gwaninka ba shi ne ba haushe yake ba yau in wannan ya zo ya birge ka sai ka ɗauki wannan sai ka yarba gani yadda ake ma'amarya ku gano wannan wannan shi kawo mutane ci baya a komi sun yadda cewa alina gaba amma kuma irin bayanan da aka yi masu kuma sai suka yadda kamar yadda muka yi karatu ɗaza a cikin littafin alfarko bayan alfarak wallahi ra'ayi ne mutum zai zo ya ɗauka ta shubuha ko kuma wani abin da yake zargi kawai dare ɗaya sai mai da abin addini maimakon ya zama yana bin alkur'ani da hadisi sai kwaso alkur'ani da hadisi sai zama suna bin ra'ayin shi da shi kan shi wannan shi ne ɗabi'an 'yan bida'a Allah ya sauwaka Mala ya ce, Muƙirratun ma'azalika bi annahu laisa mu'awuya kufu alli bil khilafa. Waɗancan ƙungiyoyi da ke goyon bayan jinin Usman har suke mara ma mu'awuya baya akan wannan rigiman, suna tabbatar da cewa ai mu'awuya ba sa'an Sayyidina Ali ba ne, ba kufu'in shi ba ne, a abin da ya shafi harkan khalifanci. ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه kuma suna ganin ma shi mu'awiya bai da cancantan kasantuwan ya zama khalifa tare da cewa aliyu ne kuma yana khalifanci yana raye sun yadda da aka baki ɗayansu fa inna fadla ali wa sabiqa wa sabiqiyatahu falalan sayyidina Ali da kuma kasancewan ya riga gabatar da ayyukan alkhairai a cikin addinin musulunci kafin mu'awiya wa ilmahu da irin gwababben ilimin da yake da shi wa dinahu da addinin shi wa shaja'atahu da jaruntan shi wa sa'ira fada'ilihi da sauran falalolin shi kanat indahum zahira abu ne wanda yake a karar a wajensu ma'arufa sananna ba wanda yake da jayayya akan wannan karanta littafin majmul fatawa mujalladi na talatin da biyar shafi na saba'in da biyu zuwa saba'in da uku fathabata bi zalika annahu lam yunazi aliyyar radiyallahu anhu to sai wanda ya tabbata cewa kaga mu'awiya bai jayayya da sayyidina ali mun gano wannan da kyau ahadun fil khilafa ba wanda ya jayayya da sayyidina ali dangane da khilafa ba la min alladhina khalafuhu wa la min ghayrihim shin waɗanda suka samu sabani da shi ne ko waɗanda ma ba su samu sabanin da shi ba su ba su samu sabani da shi ba abubakar umar usman wa ya samu sabani da shi muawiya ba wani wanda ya da'awan ƙoƙarin gogoriyar neman kujerar mulki wa bi haza yubtilu madda'ahu hadha ar-rafidi to da wannan ne za a rushe abin da wannan ɗan shi'a yake riyawa min anna sahaba tanaza'u fil khilafa wai sahabbai sun yi saɓani ne dangane da kujeran khalifanci mala ya ce wannan ƙarya ne waɗannan bayanan na tabbatar da ƙaryan haka watarattaba ala zalika tafarruqul umma wa inqisamuha kuma yace wai neman mulki da sahabbai suka yi ta yi shi ya kai ga rabuwan kan al'umma suka karkasu irin wannan karkasuwan da ake gani. Mala ya ce wannan ƙarya ne, an san farko da za a ba shi kenan. Al-mas'alatu thaniya, matsala na biyu annal khilafa baina Ali wa mukhalifihi radiyallahu anhum, saɓanin da aka samu tsakanin Ali da duk wanda ya saba mai, إنما هو في تقديم الاقتصاص من قتلة Uthman. saɓanin ya samo asali ne na san da suka yi ai gaugawa ai marmaza a yi ƙisasi ga waɗannan da suka zama sanadiyyan kashe sayyidina Uthman auta a ko kuma jinkirtawa wasu na ganin a gaggauta wasu na ganin a jinkirta ma'attifaƙihim ala wujubi tanfirihi tare da cewa dukkaninsu sun haɗa kan cewa lalle a zartar da hukunci ga waɗannan da suke ta'addanci ga sayyidina Uthman. Mu'awiya shi yake ganin a gaggauta, Aliyu shi yake ganin a jinkirta, amma su duka sun haɗa kan cewa an kashe Usman kisa na zalunci kuma waɗanda suka yi kisan sun cancanta a hukunta su kuma ana da shirin hukunta sun to menene ya kawo matsala shine jinkiri ko kuma tattawa ma'awiya yana da dalilan shi na cewa a gaggauta aliyu yana da dalilan shi na cewa a jinkirta da za mu zo za mu ci wa hazil mas'ala kun ga wannan mas'ala muqarraratun aidan inda ahlul ilmi tabbatacciyan abu ce sananniyar abu ne a wajen malamai masana min ahalus sunna daga cikin malamai ahalus sunna bima tabbata fi zalika min al-akhbar saboda hadisai da yawa da atharai sun zo sun tabbatar da faruwan abubuwan da yanda suka faru da kuma gaskiyan al'amarin sabanin karerayen da yan shi'a ke faɗi والآثار الدالة على أن عليا لا ينازع مخالفيه في وجوب الاقتصاص أثاري سنزو سنينوني أكن شاكون سيدنا علي da ya jayayya da waɗanda suke rigima da shi don wai ganin wajabcin yin ƙisasi min katlatu Uthman don ganin da kashe Usman ba. Kada wani ya zo yana fassara cewa ai me yasa da su ma'awuyar suka ce a yi marmaza a kamo waɗancan makasan a yi ƙisasi a rama, Ali ya faɗa da su. Faɗan da Ali ya yi da su ba ya yi ne don yana ganin su da suke cewa a yi ƙisasi wai suna kan kuskure sun yi laifi ba ne. Kun gano wani muke ku? Ba abin da yake gani ba kenan. Wa inna ma kana yara ta'ajila zalika shi na ganin a yi jinkirin wannan. hatta yastatibba lahul amru har al'amari ya tabbata a hannun shi saboda a lokacin da sayyidina ali ya hau karaga gwamnati yake juyawa ta je kanayika saboda waɗancan zindiƙai ‘yan shi'a magoya bayan Abdullahi ɗan Saba duk sun bi sun karkatse ƙasar musuluncin. Sannan Khawarij da suka yi da ƙadariya sun bi sun zige duk waɗancan ƙauyawan da Ƙur'ani ya ba da labarin mafi yawancinsu munafinci ya kanta a cikinsu. Sai aka waye gari ba sa ansarin daga gwamnatin musulunci da Sayyidina Ali ke jagorantanta. wannan shine da'abul mubtadi'a tun da har yanzu ina fatan mun gano wannan da kyau to shi algani yake a ɗan jinkirta duk inda yake da matsala kokari a kakkaɓe matsalar a ba haɗe yankuna da ɓangarorin musulunci dunkule soje ɗaya irin matsalan da sayyidina abubakar ya samu kenan Allah maɗaukin sarki dunkule mai al'umma cikin shekara biyu sai da na Ali ya samu irin wannan matsala bai samu daidaita ta ba har cikin shekara shida har ya rasu jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa za mu zo mu tattauna wannan matsala a karatattukan mu a gaba da izinin Allah malin sai yake cewa wa zalika anna qatlata Uthman kanu qad tamakkanu min al-Madina waɗanda suka kashe Usman sun riga sun rike mafi yawancin unguwannin madina an waye gari yadda ka san afghanistan ka san afghanistan kashe 65 cikin 100 na garin ba yana hannun karzai ne da amerika ba yana hannun 'yan taliban yana hannun ƙabilu ka san su ƙabilu a can ƙarfi suke da shi za a ga gari kamar zariya gaba ɗaya sojan amerika ma bai isa ya shiga ba sojan ɗaliban bai isa ya shiga ba sojan karzai shugaban ƙasan afghanistan ɗin bai isa ya shiga ba ƙabilu ke rike da garin suna da sojojinsu da 'yan sandansu da kotunsu da komi kun gano wannan da kyau ko ko lokacin da 'yan ɗaliban ke mulki waɗannan wajejen ko ba suna ƙarƙashinsu ba ne suna ƙarƙashin mulkin ƙabilu ne in ka je Yaman haka suke, kun gano wannan? To, irin waɗannan ƙabilai in hawarijanci ya shige su, to an samu matsala. A ƙasan Yaman, mafi yawancin irin waɗannan ƙabilun duk hawarijawa ne. Shi ne idan ka yi laifi ko, to ka yi ƙoƙari kawai ka shiga yankin ƙabilunku, wallahi sai dai su ƙare duka ba su miƙa ka ba. Abin da ya faru lokacin yaƙin gaddafi kenan. da ya je banul walid inda dangin shi suke Allahi cewa suka yi sai da su kare duka shi ne da kanshi da ya ga ana nema a karar da mutanen garin sau da amerika ba imani ke gare su ba sai bar garin to wannan matsalan ne ya faru a garin madina da kashe usman Ali yana can suna cacan baki da mu'awuya, su kuma waɗannan sai suka bi suka zige ƙauyukan da ke bayan garin Madina da unguwannin Madina gaba ɗaya sai aka yi ma'aliyu tawaye. Ba fana maganin Misra da Sham da ina da ina ne wanda tuni sun riga sun ɓalle ba. Kuna bayyantar wannan da kyau ku? Cikin garin ma kaga matsalar da Ali ya faɗa. ya ce sun makama fi amurhin min al'arab sannan kuma al'amarin waɗannan hawarijawa da shi'a da suke wancan ɗanyen aiki na kashe usman a bar na ali ya sarara ƙauyuka da ƙauyawa suka karɓi wannan ra'ayin nasu to a bari ya gama kakkaɓe wannan matsalan tukuna kun gano wannan da kyau ku wa ba'd ashabil agradil khabitha da ko mutanen banza masu mugun manufa duk sun bi sun goyi bayan wannan abin da ko waɗanda suke zaune dama gwamnatin musulunci ta kawo masu iya wuya sun rasa yadda za su da suka samu waɗannan marasa tunani da hangen nesa gaba ɗaya sai suka bi sai suka mara masa baya kun gano wannan da kyau ko shi yasa duk yanda kake karka zama kana nazarin wani hali ake ciki in ba haka ba wallahi sai ka bi irin waɗannan masu al'agharat al-habitha dama suna da mugun manufa sai suka samu wani to sai su ɗan sauka kan manufan sai su mara mai baya don su ƙara mai ƙarfi su tasa shi gaba a tunaninsu ƙila ya tunkuɗe masu wancan dutsen da ya zama masu matsala mun gano wannan da kyau to da suka ga waɗannan sun taso dama musulunci ya kawo masu iya wuya ya shaƙe su gaba ɗaya kawai sai waɗannan masu al'agharat alhabitha ugun nufi yanzu ka mara ma waɗancan baya shi ne ce ma asbaha qatlahum fi awwal ahad ali muta'azziran mala yace sai aka waye gari a kamo irin waɗannan mutane a ce za a kashe su a farkon khalifancin sayyidina ali ba zai yiwu ba saboda goyen bayan da suke da shi ya fi goyen bayan da ali yake da shi a a madinan ba shi yasa na kira gwamnatin a wancan lokaci kafin da cewa gwamnatin je kana yi ka kun gano wannan da ke ku to abin da aliyu ya hanga kenan yake kokarin fahimtar da su ma'awiya abin da kuke cewa a gaggauta yin shi ba zai yiwu ba kun gano wannan da ke ku saboda kaza saboda kaza saboda kaza yanzu abin da ke faruwa sai ka kware ka goge akan abu sai wani ya zo ce maka wai ai kaza saboda yau ya zo ko saboda ƙuruciya ko saboda kaza sai ka ce wannan abin ba zai yiwu ba shi sai ya ɗauka abin zai yiwu sai ka rabu da shi ya je ya yi ka ba shi shekara goma ya yi a gani jama'a mun gano wannan da kyau ko kamar harkan da'awa ne in wani ya zo ya ce ba haka ba ne ba iya ba ko ka ce je ya kafa nashi ya yi mun gano wannan da kyau ko ya je ya yi a gani sai ka sakan mai mara koko Allah ya sa mu dace mala yace yashhadu li zalika ma zakarahu at-tabari haysi yaqul abinda ke karfafan wannan shine maganar da al-imam at-tabari ya ambata da yake cewa wajtama ila ali ba'da ma dakhala talha wa zubair fi iddatin min as-sahaba yace sun tattaru su sahabbai kenan suka shiga wajen sayyidina ali talhatu da Zubairu da wasu gayyen sahabbai, faƙalu suka ce, Ya Ali, inna ƙadish taratna iqamatal hudud, mu za mu baya, amma ba kuma lalle ya tsaye da haddi ga waɗannan taƙadaran. Wa inna ha'ula ilƙawon ƙadish tara kofi dami hazar rajuli. barbashin mutanen da muke ganin suna yawo a madinan nan da hannunsu wajen kashe sayyidina usman wa hallu bi anfusihim suka halartar ma kansu wannan ta'addancin da suka yi to a bisa tsuntsunto su a zuwa tseda musu da haddi faƙala lahum da suka faɗi wannan magana sai sayyidina ali ya ce ya ikhwata ya ku yan uwana inni lastu ajhalu ma ta'lamun yace ma ta'lamun ni ban jayyaci abin da kuka sani ba walakinni kaifa asna'u biqaumin yamlikunana ya kuke ganin zamu yi da mutanen da suke mallakan mu wala namlikuhum mu ba mu iya mallakan su sun fi mu karfi a garin jama'a mun gano wannan ne ku ƙauyukan da ke kewaye da Allah maɗaukin sarki ya annabi ishara cewa kewaye da madina duk munafukai ne maradu alal nifaq kuma sun mara masu baya in suka yunkuro suka shigo cikin gari 'yan tsiraran sahabban da suka rage kakkashe su za a yi shi sa ƙarshe fa sayyidina ali dole ya ɗauke cibiyar khalifancin shi daga madina kun gano mu da ƙarshe dole ya ɗauki za mu zo mu ji wannan tarihin sau da waɗannan mutane kawai sai aka waye gari sun yi ƙarfi sun riƙe ko'ina ka ji magana da yake faɗi shi ne sai yake cewa hahum ha'ula waɗannan mutane ga sunan ƙada tarat ma'ahum abdanikum bayinku gaba ɗaya sun mara masa baya mun gano wannan sun cuɗanye da ku a cikin gidajen kuma. Kana ganin kamar wane yana tare da kai ku? Ka ja shi a jika yana tare da su. Kaumin min jildatina, wa ya takallamuna bi alisinatina. Su waɗannan da suke cewa a marmara ko Allah bai tsinkayar da su abin da ya tsinkayar da alaba. Dama duk inda kaga talaka yana jin haushin wa, shugaba ko mai kuɗi. To bayanku suna jin haushinku sai suka ga wasu wanda suke fafutuka na ƙwatan ‘yanci har sun kashe ma shugaba. To wasu tsoro ya sa sun bi su ganin cewa ɗaya gwamnatin da aka kafa ita ma ba ta kai labari ba. Kun gano wannan mai kyau ku? wasu kuma sun mara masu baya saboda dama zuciyarsu cike take da san a ta da fitina kawai shine dalili sai ce wa thabat ilaihim a arabukum sannan ƙauyawan da ke kewaye da ku gaba ɗaya sun yi farin ɗango sun fada cikin ƙungiyoyinsu wahum khilalakum kuma ga su nan a tsakiyar unguwanninku duk sun mamaye ku ya sumuna kuma sha'o za su iya jagorantanku yadda suka su, wana su taya ku yadda suka daman tayawa, tunda suna gefe da gefe sun zagaye ku, sannan na cikin gidanku ma sun mara masu baya, sannan gasa a tsakankanin ungoninku bayan da kuka iya. Jama kun gane maganin sayar na Ali? Fahalta raunar maudi'an sayyidina ali yace kuna ganin akwai wani waje li qudrati ala shay'in mimma yuriduna yanda zamu iya maganin waɗannan mutane dangane da mugun nufin da suke kullawa qalula dan take sai suke nazari suka ce gaskiya babu ba zai yiwu ba qala sai ce fala walla la ara illa ra'ayan tarawnahu insha Allah ni ma ra'ayin da kuke ganin yanzu da kuka gamsu cewa ba zai yi a kama su a yi masu hukunci ba abinda nake gani tuntuni ke magana a hukunta su yanzu fabe yanzu mu tabbatar da kakkafe madafin ikon mutukuna sannan duk wata manufa da za mu fitar na zakulo su da kamo su da yanke masu hukunci sai biyo baya ina fata mun gano wannan da kyau wannan bayani kan tarihi tabari mujalladi na hudu shafi na 437 wa ya ƙone ibn kathir ibn kathir yake cewa walan mastaƙarra amur bai a ali a yayin da al'amarinmu baya ya tabbata an masayid na ali da khala alaihi talha wa zubair sai talhata da zubair suka shiga wajen shi wa ru'usu sahaba radiyallahu anhum da jagororin sahabbai wa talabu minhu iqamatul hudud sai suka nemi cewa ya tsaye da haddi ga mutanen nan wal'akada bidami Usman kuma ya tsayi wajen kwato jinin Usman, fata zara ilayhim to sai ba su hanzari bi anna ha'ula ilahun madadun wa awanun, waɗannan suna da samun taimako da mataimaka a ciki da waje. Kun gano wannan da ke ku? Sa da mataimaka ana zuwa masu da agaji ko ta ko'ina. wa annahu la yumkinuhu zalika yawmuhu haza Ali ya nuna musu gaskiya a daidai wannan lokacin ɗaukan mataki akan waɗannan mutane a wannan yanayi gaskiya ba namu bane dan ba zai yiwu ba karanta littafin albidaya wa nihaya ta ibnu kathir mujalladi na bakwai shafi na 239 jama'a kallo waɗannan bayanan yan tsakani da Allah a da ka san su ‘yan shi'an da aka yaudara aka yi masa ƙarya aka gaya masa saɓanin maganganu, cewa ga dalilin faɗan mu'awuye da Ali tsakanin da Allah sun san waɗannan maganganu? Ba wanda ya san su. Shi ne sai ɗan shi'a zindiki sai je a mai lakca a mai ƙarya, sai zo ya rikita ka karasa ansan da za ka bashi. Me yasa ka kara samu ansan da za ka bashi saboda ba karatu kake yi ba. Amma da lalle karatu kake sosai ka matsi malamai da suka san ilimi sun shiryar da kai akan irin waɗannan abubuwan tun san da kake halin neman ilimi ko wallahi duk waɗannan abubuwan ba abin da zai kiɗi maka shi kan shi ma ba ma zai iya tinkaran ka da wannan shubuhan ba dan kafin ta zo ka warware ta jama'a mun gano wannan da kyau wannan shine gaskiyan abin da ya faru kuma shine gaskiyan abin da ya haifar da duk waɗancan fitintunu da musifu da musulmi suka samu kansa a ciki Allah ya tsare mana imanin mu ya zauna da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum